من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin uku ga watan uku wata rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1445 ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi ta'ala alaihi nam akwai rasuwa da aka yi min a gida matsayin kanwa take gare ni diyar halata ce ta rasu na fatan asata addu'a yar uwarta tana kwance ba lafiya kuma insha Allah Allah ta'ala ya ji kanwa da ta rasu kuma mara lafiyar Allah ya ba ta lafiya na'am muna cikin babu ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah babun da yazo akan hukuncin yanka dan wani Allah zamu tashi masail na wato ainihin wannan babu insha Allah masani
الثانية تفسير فصل لربك وانحر الثالثة البلاءة بلعنة من ذبح لغير الله الرابعة لعن من لعن والديه ومن ومنه أن تلعن والدي رجل والدي والدي الرجل فيلعن والديك الخامسة لعن لعن من آوى مقلته وهو الرجل الذي يثبت شيئا يجب عليه يجب فيه حق الله ويلتجئ إلى من يثيره من ذلك السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المواسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير السابعة الفرق بين اللعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم الثامنة كونه دخل النار بسبب ذلك الذي لم يقصده بل فعله مخلصا من شره نعم قالin ya ce fihi masa'il a cikin wannan darasi akwai wasu mas'aloli na darasi na 23 kenan al'ula mas'ala ta farko tafsiru inna salati wa nusuki fassarar faɗin Allah ta'ala kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin to me hikimar kawo inna salati wa nusuki a cikin cewa ba a mawa kowa yanka sai Allah mana ba a yi dan kowa sai dan Allah shine tunda aka jeranta sallah cikin aka jeranta yanka a cikin sallah da sauran ibadu yana nuna ita ma ibada ce ta kuma ibada wato ainihin ba a makowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Kul inni umirtu ana abuda Allah wala ushirika bihi shi, wala ushirika bi. Allah ya yi umarni shi kaɗai za a bauta mawa, to yanka yana cikin ibada, ba a yin yanka don wani sai don Allah shi yasa ya haɗa ta da sallah a faɗin shi inna salati wa nusuki wa mahiyayi. ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الثانية تفسير فصل لربك وانحر كي سلى domin gode ma Ubangijinka wan har kuma kai shuka ko yanka wanda kuma wasu malamai suna fassarawa da sallah ta idi da kuma yanka na layya ko na hadiya wasu kuma suka ce a'a fasalli li rabbika as-salatu ala umumiha kowace sallah zaka yi ta dan Allah wan har hakan nan kowani yanka na ibada da yanka na ibada kala uku yankan hadaya da yankan layya da yankan suna alhadiya alhadaya wa ko alhadiyu wal udhiya wal aqiqa to koda yankan dabba ne da za a yanka a ci nama to shi ma zaka yi dan Allah kasdan ba dama shi ko yankan me ma zaka yi shi Allah ba ruwan shi da naman ka ko jinin da zaka zubar kul inna ainihin wato lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum الثالثة مسألة تأكو البداءة بلعن بلعنة من ذبح لغير الله farawa da yankan tsine ma wanda ya yanka ga wani Allah cikin waɗancan abubuwan guda hudu da sayyiduna Ali ya ce annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya karantar da shi kalmomi guda hudu kaga la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah la'ana Allahu man la'ana walidayhi لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار, منار الأرض kaga sai ya fara da la'antar wanda ya yanka don wannan Allah domin duka cikin waɗannan guda hudun wannan shi ya fi muni tunda shi shirka ne amma wato man awa muhdithan shi bai yi shirka ba man la'ana walidaihi bai yi shirka ba man ghayyara manar al-ardi bai shirka ba sai dai babu ko shakka duka waɗannan suna cikin kaba'ir zunub zunubai ne masu haɗari amma ba su kai shirka wato ainihin girma ba duk da kasancewar mutanenmu saboda nisan da suka yi daga tauhidi yanzu da za a ce ga wani can ya yi yanka don wani Allah ga wani kuma ya zagi maman shi wannan da ya zagi maman shi a gurinsu shine mutumin banza shi ya yi babban alkaba'ir ba wanda zai ba shi aure yana zagin iyayen shi kuma wancan mai yanka dan wani Allah wani ya ga dama ya ce lakum dinukum waliya dini inda dai yana da sana'ar shi a bashi to kaga wannan bai san ta inda aka fara ba babu shakka wanda ya zagi iyayen shi yayi babban laifi laifi ne mai girma Allah ya hana ko bacin rai ka nuna musu wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma qul lahumu qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا to sai wani ya zagi baban shi ko ya zagi maman shi yayi laifi mai girma amma laifin shi bai kai wanda ya shirka ba an gane ai to da ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da la'antar wanda ya yanka dan wani Allah dan shi yafi girma dama haka lamarin yake gurin lissafo abubuwa mafiya mahimmanci suka ga an fara da abin da wurin lissafo alkhairi sai a fara da mafi girma wanda ya ce laisal bira an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib sai ce mi walakin albirra man amana billah ga kololuwar aikin alkhairi ke sai ya lissafa man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiy zuwa karshe kaga kenan sai aka fara da tauhidi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ka gurin hani daga mummunan aiki sai aka fara da shirka wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin kaga daki daki sai aka faro daga ainihin wato sama buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis sala ita'iz zaka wa hajjil baiti wa sawmi ramadan kaga sai ya fara da la ilaha illallah haka hadisin mu'az tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam nuna min aikin da wato ainihin zai kusantar da ni da aljanna nisantar da ni daga wuta lakar sa'alta an azim إنه ليسير ولكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا سيفارا دا عباد تدهك أيكن الخير سيأفارو دا من إن زاء تحذيري دا شر شيما سيأفارو دا من دا من اجتنب السبع الموبقات قيل وما, وما هن يا رسول الله سيتمي الشرك بالله وقتل أو السحر وقتل النفس التي حرم الله illa bil haqq kaga sai ya fara da shirka to haka lamarin yake daga nan wasu ayyuka ne guda hudu dukkansu tsinuwar Allah ta tabbata akan mai yin su to sai aka fara da mafi hadari daga ciki shine la'anallahu man dhabaha li ghairillah kuna fahimta الرابعه لعن من لعن والديه la'antar wanda ya la'anci iyayen shi zai iya daukan ma'anar ya kama sunan baba shi ya tsine mata ko ya kama sunan baban shi ya tsine mai sau da shi din tsinanne ne an gane ai ko kuma sai ce wa minhu an tal'ana walidayir rajul nan ya kawo shi walidar rajuli amma walidayir rajuli walidayir rajuli zai yana cikin ma'anar wanda ya la'anci iyayen shi shine ka la'anci iyayen wani fa ya la'ana walidayka shi ma ya la'anci iyayenka kaga kun hadu duk kun tsine ma iyayen ku kenan wurin da hadisi ya zo da haka da kuma sana ga dama ku an gane ai in ka la'anci ai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu man la'ana walidai sai sabai suka ce kaifa yal'anu ar-rajulu walidai ta yaya mutum zai zagi iyayen shi yana ji da hankalin shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka la'anci baban mutum ya la'anci babanka aga duka fa yal'anu walidahu wa yal'an walida ka zagi baban shi a zagi babanka to la'anta da tsine-tsine da zage-zage ba halin mumini bane ba, ne ba. الخامسة مسألة بير لعن من آوى محدثا لا أنتر وند يبا موا دم بدعة مسوكي كو وند يبا موا ون مجرمي مفكا وهو الرجل يحدث شيئا وهو الرجل الذي يحدث شيئا شنو متمن دزي wato ainihin kirkiro wata banna ihdath zai iya daukan ma'anar ihdath da ma'anar shi ta shari'a an ce ahdatha fi amrillah يعني ابتدع في الدين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وشر الأمور محدثاتها وإياكم ومحدثات الأمور kaga muhdathat a yare na shari'a bid'a ake nufi to zai iya daukan ma'anar wato ainihin la'ana Allahu man awa muhdithan wanda ya gatanta al-iwa shine gata ko ba ma mutum masauki ba shi malaba duk wanda ya gatanta dan bid'a da yana ta ihun shi a fili sai ka zo ka ce bari in gina muku guri ga wata zawiya an gina muku to tsinanne ne kai in dai dan bid'a ne mubtadi' an gane ko bid'a shi wadda take ta aqida da dama dama idan bid'a ta aiki ce da ita ma bid'a kala biyu ce akwai bid'a ta aiki akwai bid'a ta aqida bid'a ta aiki kamar me tun da daucar bi yana ja wannan bid'a ce ta aiki wannan mai dama dama ne amma bid'a ta aqida yana da kudurin cewa shehunnan shi suna da takwini suna da wato ainihin tasarrufi alkauni a cikin duniya za su iya kashe mutumin da suka ga dama ko su raya wanda suka ga dama wannan arni ne idan ka bashi malaba yazo yana koyar da wannan kafircin to kai tsinanne ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu raba ɗaya ne Allahumma sai dai in mutum bai sani ba kuma aka mai wa'azi sai ya gyara zai ta da shi ya afa Allahu amma salafa kuma ka riga ka ba shi takardu an yi komai da komai wannan kuma daban an gane wannan ai ai mun yi bayani a karatun da ya wuce da wani sai ya ce to masallaci ne fa makaranta ce fa ai mun buga misali da wani ne eh wani masallaci masjidul dirar ko Allah ta'ala ya bayyana cewa la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbun afaman usisa bunyanahu ala taqwa min Allah خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم جدا مسلاتي to haka ita ma makaranta ko zawiya ko masallaci da za a zo a yi bid'a bid'a ta itiqadi to wannan haramun ne ka gina ma in bid'a shi in kai ka shiga cikin la'anta na'am sai ce wa huwa ar-rajulu yuhdithu shay'an shine mutumin da zai yi wani abu to abinda malam ya karkata gare shi duk da duka fassarorin biyu wato abu sa'adat ya kawo su amma abinda ibn abdullahi ya dauka nan wanda zai yi wani ijrami yayi wata banna shine yuhdithu shay'an yajibu fihi haqqul lillah wanda ya wajaba a sauki mishi wannan haƙi na Allah ya yi sata an kama shi ko shaidu sun tabbatar za a yanke mai hannu sai wani ya je ya kare shi ya ce shi ya tsaya mishi ko lauya ne kai ko wane ne kai to ka shiga cikin tsinuwar Allah ko ya yi zina za a jefe shi in muhsini ne ko za a mai bulala idan bikir ne shi an gane ko fayaltaji'u ila man yujiruhu min zalika sai ya fake zuwa ga wanda zai bashi kariya daga wannan haddin da za a yi mishi to wanda ya kare shi daga wannan haddin da za a yi mishi na shari'a kuma bisa doka ta shari'a a bisa ga hukuncin alkali na shari'a sai wani yazo ya ce to shi ya hana yayi takama da sulɗar shi ko yake takama da aikin shi shi muhami ne lauya ne shi amoka ake cewa ku da aka yi zo ya kare shi to ya shiga cikin la'antar Allah an gane ma'anar la'ana Allah mun awa muhaddithana ko dan bid'a ne ka bashi gurin da zai dinga bid'a kan daure mai gindi ya dinga bid'a shi ko kuma mutumin da yayi wani laifi da za a yi mai haddi sai ka zo ka hana ka kare kai banga banga to mutum ya shiga cikin la'anta السادسة لعن من غير منار الأرض لأنتر وندا يتنزى إياكوكي نكسا وهي المراسيم سوني ألامومي التي تفرق بين حقك من الأرض wanda suke bambance tsakanin haƙƙinka na ƙasa ga iya taku nawa ko ƙafa nawa ko mita nawa kake da shi wa haƙƙi jarika da kuma haƙƙin maƙocinka ko da ma ba wani mutum ne mu'ayyani ke da shi ba akwai masu cin filin makabarta gane ku kaga shi yana da mamugun haɗari filin yana da makwabtaka da makabarta ya ta zabtare ta ko wani asibiti na al'umma ko wata kasuwa ta al'umma kai har filin masallaci yanzu ba a kyale ba masallatai ya idi da yawa zaka je ka tarar da duk shekara yana rage girma duk shekara masallacin idi sai kaga an yi wani sabon gini kusa da shi in dai ba kulawa aka yi ba wanda ko guri ne wanda kila gwamnati ta bada shi a dinga yin sallar idi a gurin to bayan sallar idi tun da shi sai shekara shekara sai a ce to a bar yara suna dan balo suna kaza wani sai ya mamayo cikin kwatar shi yana da wata wani dan karbin shi sai kuma ya zabtari mita biyu ko mita uku wancan shi ma ya zabtara a haka a haka ai ta zabtara to din me yin haka ya shiga cikin la'antar Allah tufarriqu baina haqiqa wa haƙi jarika fatughayyiruha sai ka canza su bi taqdimin ko dai ka matsar da alamar da aka sa ka matso da ita in tashi in taka ce ke tashi ce yasa ko shi makocin naka yana da alama tsakaninka da shi to in naka ne kai bi taqdimin sai ka ka gabatar da shi au bi ta'khir ko kuma au ta'khir ko kuma ka jinkirtar da in nashi ne ka mai da shi baya kaga naka idan kai gaba da shi ka ƙara naka ko nashi idan kai baya da shi ka rage nashi to duk wanda kai kai zinubi ciki ka shiga cikin la'anta ta ubangiji kuma kai wanda muka ji zaka taso da wannan ƙasar da ka ci ko da ta ki ɗaya ne sai an zabtaro ma tun daga wannan ƙasar ta duniya har zuwa ƙasa ta bakwai haka za a ratayo ma mutum sai ya zo da shi ranar gobe alkiyama duk abin da ka sata da shi zaka ta Allah ka tsare mu السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم بمبنتي سكان tsine ma mutum mu'ayyan ka ce na kai tsinanne ne da kuma tsine ma wa masu saban Allah a dunkule kaga duk da cikin hadisin ba abin da zai fa'idantar da haka mubasharata cewa da yayi la'anallahu من غير منال من ذبح لغير الله من لعن والديه من أوى محدثا من غير منار الأرض kaga dai ya nuna cewa masu aikata wa'annan abubuwan tsinannu ne amma a hadisin ba inda aka nuna ba a yin al'anul muayyan to amma sai dai qawaid na shari'a da wasu nusus din sun bayyana haka saboda wala Allah bai sani ba an gane ko wala Allah yayi tawili wala Allah wato idan da ba hakan kaje mai da hikima ba da haka kaje mai ba kaje mai da hikima zai gani a babun da'awa baka iya zuwa ka ce kai tsinanne ne ba zai taba fahimtar ka ba ce mai kai kafiri ba zai fahimce ka ba annabi ibrahim da zai je baban shi ai bai ce mishi ya kai kafiri ba ce mai ya abati ko ba haka ba fir'auna lokacin da Allah ya tura mishi annabi Musa da Harun cewa ya faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha wani gurin sai da Allah ya ba su assignment ma ya ba su satar amsan abin da za su faɗa in sun je gurin fir'auna faƙul hallaka ila an ta zakka in ka je ka ce mai wai kai fir'auna ko kana da ragba kana da dama in ka ɗan saurari wa'azin da zan ma la'alla ko ka yi tunani ka wa'aztu kaga akwai lalama ciki kaga ba zai zo ce mai kai jabberi kana ta kashe mutane kafiri matsiyaci sai ya haɗa da shi duk da dai shi akwai kariyar Allah ko innani ma'akuma asma'u wa ara to saboda haka ba a yin al'anul muayyan akan wanda yake ahlul ma'asi ne kaga mata masu shiga ta tsirara tsirara annabi ya ce ala'ance su a gane ko to yanzu wani dan zafin kan sai ya ce ke tsinanniya ce don ta ce ma kai ma tsinanne ne riba me kace babu riba kuma wani ya ga dama ma ce kai ina ruwanka da ita musamman tana cikin wannan shigar amma sai ka yi mata nasiha wance kin ga shigar nan da kike Allah ya la'anci mai yin irinta shari'a ta ce a dinga la'antar mai yin irin wannan shiga ba daɗi ne in ce Allah ya tsine miki da haka ki kiyaye daga cikin hikima kayi aiki da hadisi na fata an gane ko ba za ta ce ka tsine mata ba to da haka duk inda ka ji kalan wannan ba ba a yin al'anul mu'ayyan ibn al-uthaymin a cikin alqaulul mufid yake magana kan wannan qadiya a daidai nan guri sai hujja da wato qadiya ta alqunutun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi uhud wanda suka kashe hamza da wanda suka jima annabi sallallahu alaihi wasallam ciwo ai yana sallah yana alqunuti yana kama sunan su su safwan ibn umayya su ikrimatu ibn abi jahal yana kama sunansu yana Allahumma la'an fulanan wa fulana Allah sai ya saukar da aya laysa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun dan zalunci sun yi zalunci amma lamarin baya hannunka cewa Allah ya la'ance su ba naka bane ba Allah zai iya karɓar tubar su in kuma bai azabta in bai karɓi tubar su ba dalle sun yi zalunci zai azabtar da su kuma cikin ikon Allah sun musulunta da safwan ibn umayya da ikrima ibn abi jahal sun musulunta suna cikin manyan kadama na musulunci to shi yasa idan mutun na raye baka san me gobe za ta haifar ba baka san me gobe za ta haifar ba haka baka la'antar wato ainihin al-la'nul mu'ayyan amma zaka iya yin la'anta wadda take ta umumi kace Allah ya tsine mawa masu canza iyakar ƙasa kaga baka yi ta'ayini ba Allah ya tsine wa mai tsine wa ko mai zagin iyayen shi Allah ya tsine ma wanda ya yanka dan wani Allah Allah ya tsine ma wa wato wanda yake ba ma yan bid'a masauki ko kuma yake hana aiwatar da dokar Allah wannan baka da laifi wanda zaka tsine ma kafirai umuman ala la'natullahi ala alkafirina wani yace ya zaka tsine mu ce ani dai kafirai na tsine mu gane ba ruwanka tsumagiyar kan hanya ce fyaɗe yaro da babba duk wanda ya suffantu da shi ake amma dai kai baka kama suna ba ina fata an gane wannan duk da matsalar tana da tafsili fa akwai wanda ɓanne shi ta yi yawa ana neman tsari daga gare shi to wannan ana iya mai bakar addu'a amma babu la'anta a ciki ce Allah kai mana maganin wani annabi ya ce Allahumma alayka bi quraish ko ba haka ba ce Allah kai mana maganin wani na cutar da al'umma cikin alkunuti ana iya yi amma Allah ya tsine ma wani to shi wannan a kiyaye amma in wata firka ce a dunkule zaka iya haɗe su ka tsine musu albarka wasu kafirai ne amerikawa ne faransawa ne ka tsine musu albarka ana gane wannan ai na'am الثامنة مسألة تقص هذه القصة ما ليش ونن قصة العظيمة وهي قصة الذباب هذه القصة هذه القصة العظيمة wannan kissa mai girma wahiya qissatu dhubab ya ana akwai wata mas'ala ciki kaga saboda kuda mutun ya shiga wuta duk da hadisin mun ji cewa bai tabbata marfu'an ba ma ya tabbata mawqufan maganar wane ne wani sahabi Salman al-Farisi amma marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tabbata ba to amma sani'un mala ya nuna cewa ya yarda da ingancin hadisi to matsala ce mai girma tun da gashi saboda kuda mutum ya shiga wuta kenan abun ba daga zahirin me aka hada Allah da shi bane ana kallon zuciya ne daka da wanda ya hada Allah da wani gunki da baya motsi da wanda ya hada Allah da wani mala'ika ko wani annabi a gurin Allah da arnan ana kallon wa aka saba ma wani ba wai da me aka saba mishi ba a babun shirka a babun aqida a babun tauhidi an fahimci wannan ko daka da arne mai bautar gunki da arne mai bautar annabi Isa duk arna ne duk kafirai ne a gurin wasu ɗabi'u ne sai a ce kiristoci sun ɗanfi dama-dama a kan mushrikai ba wai don su kiristoci annabi suka bauta ma mushrikai sun bauta ma gunki ba a'a ku fahimci ƙadiyyar lalle Allah ta'ala ya ce latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu alyahuda wallazina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara saboda me sai ce zalika بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون توادؤن su shi yasa suka fi dama dama akan yahudu da mushrikai ba wai dan su suna bautar annabi ba a babun shirka da kafirci duk ɗaya ne tunda duk wani Allah suka bauta mawa duk wanda ya bauta ma wani Allah ya bauta ma wani koma bayan Allah ko menene ko wane ne ya zama mushriki kuma babu zancen aishi wani shirka shi da dama dama tunda mala'ika ya bauta mawa shirka shi da dama-dama tun da annabi ya bauta mawa shirka shi da dama-dama tun da wani wali ya bauta mawa ba kamar su wani da ke bautar wani gunki ba ba kamar inda wani Allah ne kowaye tun da su ma annabawan ba su yadda ba mala'ikun ma ba su yadda ba wala ya'murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba a ya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun to da ka mas'alar babbace at-tasi'atu kaunuhu kasancewar shi wancan mutumin da khalan nara bi sababi zalika zubabi ya shiga wuta saboda wancan kuda din allazi lam yaqsidhu wanda bai yi nufin kafirci da gabatar da shi ba sai dai wannan mas'ala malam an mai gyara akanta an mai gyara akanta duk da mun kawo maganganun malamai kan cewa zai iya yiwuwa ya zama shar'u man qablana ya zama su za iya kama su da laifin abin da aka yi musu ikirahi ko da zuciyarsu ba ta amince ba amma mu a shari'anmu duk abin da aka tilasta maka ka aikata shi ba za a kama ka da laifin shi ba ko da ko shirka ne sai in dai ya kasance zuciyarka tana natsa da imani wurin da aka duyar ammar Allah ta'ala ya saukar da aya man kafara billahi illa man ukriha من غير من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن مطمئن بالإيمان النحل كو to kaga akan wannan al'umma ne su zamu fahi zamu isti'nasi da hadisin da duk da wasu malamai na maganganu kan shi amma dai hasanun ne li ghairihi cewa inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alai ina ga hadisin Abu Tha'laba ko al-Khushani to kun ga wannan yana nuna cewa wannan al'umma ce aka yi ma wannan rangwamen yana daga cikin wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi duk wani kunci da duk wani shari'a da wata doka mai nauyi sai kaga Allah ya rangwanta ma wannan al'umma su ma wa'incan Allah ya daura musu in su suka ja ma kansu su suke tilasta ma kansu suke kuntata ma kansu sai Allah ya zartar musu da wannan kuncin falamma zaghu azagha Allahu qulubahum to sai ce duk da bai yi nufin haka ba bal fa'alahu takhallusan min sharrihim a ya aikata hakan dan ya kubuta daga sharrin su to zai iya yiwuwa ya kasance a su al'ummar su a wancan lokacin baka yin shirka ko ka saba ma Allah ko da nufin ka ko ba da nufin ka ba face sai amma hukunci zai iya yiwuwa an gane ko in haka ne to sai mu ce eh malam magana shi na kan daidai amma da yayi ƙarin bayani tunda ai wannan littafi yana bayani akan tauhidin wannan al'ummar ne ba na waccan al'ummar ba an gane ko kuma mun ji cewa abin da yafi kusa da daidai kan maganganun da malamai suka yi akan wannan asar duk da zance mafi inganci Salmanul Farisi ya karbo shi daga ahlul kitabi ne kaddara ya tabbata tunda shi ba a yankewa la tusaddiqu alal kitabi wala tukadzibu idan aka kaddara cewa ya tabbata to za a abin da yafi kusa da daidai shine shi da ya gabatar da kudan ya bayar da shi da yardar shi tunda akwai riwaya da tazo sai ya ce wa ayyush dhibab wa ayyush dhibab me wani kuda kuma kaga istasghara al-amr an gane ko to kaga wannan yana nuna cewa ya gamsu da cewa eh dan na yi sadaka wa kuda na ba da kuda ga wani gunki a matsayin qurbani gare shi kauren da zaka yi layya don neman kusanci ga Allah kai hadaya don neman kusanci da Allah kai yankan suna don neman kusanci da Allah sai ya ga fa kuda ne ba rago ba ba sa ba ba raƙumi ba sai ya bayar wannan shine sababin da ya kai shi cikin jahannama ba wai ya dan yayi takhallusan ba in takhallusan ne a bisa qawaid na wannan shari'a ba zai zama yayi laifi ba duk da wasu kuma suna cewa ita shirkar da ake yafewa mutum akan shi in an tilasta mushi ta furuci ce ba ta aiki ba amma wannan magana dai da ina samanta ba yanzu na sauko cewa ko ko aikin ne in dai ana neman rayuwar mutum an gane ko aka ce sai yayi wani aiki kamar sai ya magunki sujada kaga shi ba magana bane aiki ne in dai zuciyar shi na natsa da imani yayi dan ya tsira da rayuwar shi mas'alar ɗaya ce da waccan ta amma duk da kuma a gurin malamai wasu suka ce ya kafe akan tauhidin shi shi yafi ya mutu a matsayin shahidi wasu kuma suka ce a'a idan ya zamanto ba zai haifar da rudani ba idan ya hila ya tauriya to babu laifi kamar yadda an ruwaito abdullahi ibn al-madini ya yi tauriya lokacin da Ali ibn al-Madini malamin Bukhari akan qadiyya ta khalqul Qur'an sai Imam Ahmad kuma sai suka makali suka kafe har aka yi ta azabtar da su amma Ahmad a yanda yake da mabiya da ya ce zai yi tauriya da an samu matsala in ya ce ya yadda alkur'ani halitta ne to wasu baki ne sun zo wucewa da sun je garin su ya ce kunji kunji abin da Ahmad ya ce kafin ya fito ya warware kuma an halaka to ali ibn madini a lokacin bai da mabiya a da'awa tashi irin ta al-imamu ahmad haka da aka ce mai ko ya tabbatar da wannan aqida ta mu'tazilanci ko kuma a gana mushi azaba zaka sai tauriya eh hila sai al-qur'an wal tawrat wal zabur wal injil ce kulluha khalqullah sai ya nuna yan yatsin shi kaga yana nufin wa'annan yan yatsin القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كلها خلق الله sai suka ɗauka yana nufin su waɗannan littattafan na Allah shi kuma yana nufin in yazan sai aka kyale shi duk da malaman hadisi da yawa ba su gyara mu ba su ɗaga mai kafa ba an ta mai martani da kawo uzurrurruka dai daga ba aka ɗaga mai kafa aka kyale shi to don haka mutum yana iyawa in ya kasance babu wata fitina wasu kuma suka ce a'a a kalli halar da yake ciki kaga ammar matashi ne yana cikin waɗanda suka ɗaukaka addinin musulunci da izinin Allah amma kaga baban shi yasir ba wata tauriya da yi a haka aka kashe shi yana rike da tauhidin shi duk azabar da aka gana mishi haka mamar shi sumayya radiyallahu anhuma amma shi ammar lokacin yana shekara sha kaza ana tunanin nan gaba yana cikin hamalatul qur'an yana cikin wanda su ne ƙada na jihadi kuma haka ne to sai annabi ya ce fa in adu fa'ud in suka dawo suka matsa sai ka zage ni zaganni in dai zuciyarka tana natsa da imani sai yayi dan ya kubuta da rayuwar shi saboda rayuwar tashi tana da amfani a gaba amma in ya zama dama kai kana fama da wani paralyze ma kila tsagin jikinka ya rube baya aiki sai aka ce ma sai kai shirka ce to ba za a yi ba in suka kashe ka dama ka dan ya rage ko kuma ka tsufa sosai tsoho ne tukuk ce to kakka sake ka furta a daidai lokacin ka bari sai suka ce nan za a daura hadisin na ibn abbas ne cewa la tushrik billah walau quti'ta aw hurriqta ana cikin al'adabul mufrad ko za a kona ka ko za a kaca kaca da kai ai gunduwa gunduwa da kai kar kai shirka da Allah ko da ba da nufi ba an fahimta ko da malamai sai suka yi tafsili akan wannan ainihin wato kadiyya din ga lokaci ya tafi kuma ba mu karasa ba ina gadi hakura zami za mu tashi mas'ala ta goma insha Allah